الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم فصل فتدري وعما شرف نتجي أما تذكر تذكر صلى الله عليه وسلم وصلى الله يجي تلك المعرفة ومن شئ wanda zuwa da bukata da asuba da shi an ce mazala a shafi shafi na saba wa asaba shi ba ya da bukata domin sun san maka ne kai to ka san waye abu maka ne ka san waye hashi ka san waye abu ne sun ba za a da yake da sun shi ne da shi da ko ba da mutum wata da ke ba da rage ne kawai ba ya kuma shawa idan kuma ba ba da rage da ke ba a duniya a kan kuwa ya da rama idan ba mutum ba kuma da ke kafan waye ya suke maka wannan a kan ya zace ba ya da bukata na hada a zuwa wanda yake girma tsiyayensa da darajar garinsu da nasararsa fara bayanin shi ko kuma a ba bayanin wani abu da ya fi da kai ba a tafi ko kuma wani abu da ya tuya da dole na abubuwa da ina kuka kuma da ina ne da shi an bi sallallahu alaihi wasallam a wani mashin kun ba shi ne za a bar su wanda shi ne kuma takakken karkan abin da yau da sun kun shawa wasan kiku ba masali wa kuma shi ne wa hakikar ma ko ya sha ruwa na kare abin da yake takakken wato da kwarin shi shi da lalata da lalata wa sharafu da lalata kuma shi ne mafi da wakan larabawa ba a cikin labaran kuma shi ne mafi girman jama'a in ya ko mafi ware jama'a duk wani wato da lalata da zai wato izza kai ko kwarin shi ta zama izza domin babu wata jama'a babu wata ƙabila a larabawa da su ke da kwarin shawa domin Allah sai yi kuma sa duk balarabar duniya to Allah ya allaka zuciyarsa da ka'aba sun samu jin mutum a duniya bai da wani abu mai daraja irin ka'aba saboda haka gumakan su mafi karkata da girma a wurin su to a cikin ka'aba kuma suka wajen kawo kuma kawo ziyara wa ka'aba daga duk inda balarabe yake a duniya to baya da alfahari zai a wannan shekara a cikin yaji ya ce so na kuma kai da su ake kawo to tun da ɗakin ka'aba shi ne mafi girman daraja a wurin to waɗanda ka'aba take a hannun su ne kurin shawa don haka duk balarabe yana girma kurin shawa saboda dangantaka su tashi su kuma kurin shawa a cikin su babu wanda Allah ya dantsa wa tashin hannun su irin gudun rashi saboda haka da nuwashi suke da daraja da girma da ɗaukaka a cikin kurin shawa to a wani haka zai kuma ka baki da babu kamar abu ne da lai saboda yawan ƴaƴansa saboda da cikintakarsa kuma da wadatarsa ta hannu saboda haka sai da mana a bani hashi ƴaƴan abu ne da lai sun fi kowane ta daraja shi kuma za ta lalata ta rama sai ya zo daga takaccen dinar a duka dabuwa domin sun abin suna wani salama kusan shi ne jika da na mutu na abu da na wanda ya samu na ƙarshe kuma daga ɗan tsakan aure shi to da laraba an ce a yayin da wasan su ya ce ƙarami to al'ada ta ke saka in ji Allah ya baka yaya to ka fi sassa da wuta cikin soyayya ɗan ɗaukin nan kuma aka ya ya kushi zuciyarsa aka ɗauki ɗan ɗaukin da mutu gare ya sa jima jima da ɗan cikin soyayya ta ƙaru kuma sai Allah ya sa ya bar baya ya bar wa ita ya fita da mutu cikin soyayya ta ƙara mutuwa ga soyayya zika da kuma soyayya ɗan ɗaukin a tare da manzala sallallahu alaihi wasallam. Mun kira da aliyu da wasu kuɗi, ta ɓangaren mahaifiyarsa da ta ɓangaren baya. inda mahaifiyar ta babu kurishiya inda daga bulu dura ta inda nasaba ta yin abokan da ta yin da annabi sallallahu alaihi wasallam ta haɗu sannan ita ma na da amina nasaba ta haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan kurishiyawa ne ومن آل مكة ثم يقول لو كان مكة فلن تشيل وجه الجرم الكريم أن يرفع الله تبارك وتعالى أما أوجب بالنا تبارك جريد ورفع التي لا حب حرم الله إلى الله في مرة في جريمة الشروع أو أن الله يجب أن حدثنا هذا الخلاف حسين بن عمر الزلفي وفي قال الخلاف الحارث الحليم شيخ حسين بن عمر الزلفي مسلم رحمه الله الله يتكلم قال حدثنا القاضي ابو الوليد ما يأتي القاضي ابو الوليد الى مسلم سليمان قال في استعمال قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن مسلم محمد عبد الله بن محمد محمد بن صفية بن جمهور إسحاق أبو جعفر وأبو العزني أبو العزني قالوا حدثنا محمد بن يوسف عيال بن سليم محمد بن إسماعيل عيال بن سليم حدثنا قتيبة بن سعيد بن سعيد عيال بن سليم حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن عيال بن سليم النبي عمرو بن سعيد duniya da shi daya kamar wato wata ne sanda wata ya fito to kullum ƙara haske kullum haske shi zai wuya malaysia kullum haske shi zai wuya malaysia haske ya kai galan goma sha uku to da nan hasken su yake fita to daga nan kuma sai dinga sauyewa kullum hasken yau wato ke kai na jiya ba hasken yau ke kai na jiya ba haka kai a galan da ba wata to haka duniya tun da ta faru gobe ta fi yau gobe ta fi yau gobe ta fi yau saboda gobe ta fi yau kusa da zamanin da lalata to har lokacin da Allah sallallahu alaihi ya bayyana to duniya hakkin ta ya take to manzo Allah kuma yana ba da baya kullun jiya ta fi yau domin jiya ta fi yau kusa da zamanin da lalata تسلم أعوذ بالله في يوم إلا والذي بعده أشر بعض ولي يجلسني sai wanda yake bayan da ya bin shi ba wani ne da yin yake kamar yadda ruwa na shugabancin shugabannin da suka gabace ne kowanne su ya bin aliyu yake to haka kuma wanda su bayan su bin shi zamani bayan zamani an ga zama a cikin zamani da nake a cikin sa shi ne wato zamani ya kai matuƙar da kenan Abbas radiyallahu anhu daga Abbas Allah ya ji shi ce sallallahu alaihi wa sallama ya wada hakika Allah ya halitta halitta zai sanya ni daga biyan su daga biyan zamanin su sannan a cikin kallu kuma Allah ya zaɓe sai sanya da a cikin kabila ta ba ne yanzu su larabawa ko su ne kurashawa kuma saka iya ba su yi ta a gidajen kurashawa kuma kala ya za a gidaje da a ya za a yi a cikin gidan da ya ba ne yanzu shi da gidan manuwa saboda haka ni da mafi aliyu zai wani ne mafi aliyu gida ma'ana a halittar nan kowa alhaji عن الثورة هنا سواء وأما أسئلة الأصلين أو قبل الوعد الشرعي قال يسمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يا فتاة قال يا ذاتي النبي إسماعيل أتيك يا النبي إبراهيم أتيك يا النبي إبراهيم أتيك الله يا ذاتي النبي إسماعيل كما خشي لبقاء Ana ba su ga dukina na alhari Ismailu ga baki da yana cikin kwarin shawara daga wani gidan da kuma ya zaɓi kwarin haji daga kwarin shawara na yi kuma ya zaɓi ne kwarin haji sallallahu alaihi wa sallam Allahu kuma zai yi cewa wannan hadisi ne ke gaskace ya zo a wani hadisi da ba Allah ya kuma Allah ya kada su a wasu kabari wanda hadisin kabari ya wace sallallahu alaihi wa sallama qala shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah azza wa jalla cewa Allah ya girma ya buwaya da Allah ya yi ya yi a cikin hadisin ba da shi ne cikin adam ba sai da ruwa da kasu da wasi ya ta hanta ba mutum da ke cikin mutane mutane ko da cikin da cikin mutane sallallahu alaihi wasallam kuma ba ya fita cikin ɗan adam to ba mu jinsin da yake jinsin ɗan adam domin kin an ce kowa ya ware ko wani jinsi ki ware to in duk mutane suka san ki ware ba haka ba za a rasa ba ba wani jinsi ko za su fito da wani ɗaukaki a cikin wanda ya kamata a rasa ba da ita kuma da haka jinsin mutum ya fi jinsin hammala domin kirman mala'ika da ke matsayin da Allah sallallahu alaihi wasallam ثم صار ثم صار بني آدم وصار منه آبا وأكيد بني آدم ثم كبيرة كبيرة كبيرة وأكيد ثم الله سبحانه وتعالى يكتب لا ربا ثم صار وصار منه لا ربا وقل ألا إلا في إلا كل شوال بالسوس صار قريشا وصار منه قريشا وقل ألا إلا في إلا إلا أول واشمات يوسف Nisma a wani rashin da Allah ya zaɓe ni ko sai aka ɗauko na cikin ya rasu ya yi ba wuce ba zaɓi ne kan zaɓi a cikin wannan a zaɓi wannan a cikin wannan a zaɓi wannan daga ƙarshe na wani tilo. An tafi ne ya fi mutum a sama'u kamar yadda mun ci ne ko ba. Alamun araba araba a kan yanzu a ƙungiyar da alamun da ne maka haɓar araba wanda ya zo larabawa وله في أعظم الرسول عليه يقول ومن أغلب العرب وتفعيل العرب في أرض عليه داود وعلى ذكرها ورسوله wannan musulunci ba zai gushe ba wato yana ɗaukaka da ɗaukakar larabawa ma'ana buwayar musulunci da buwayar larabawa amma kuma yana samun taimako ne daga wajen laraba izzar musulunci daga laraba amma taimakon su kuma daga wajen laraba a sharafu a ce yau laraba don wazana suna lalata ke cewa na yi zalla amur fi turanci wannan lamarin ba zai kushe ba a cikin turanshawa ba a kawo adla mutum sun tsaya da adalci aka ma kan sallallahu alaihi wasallam mutum ƙurashawa suna yin jagoranci da adalci magana su har duniyar ta shi har kana a cikin ƙurashawa amma idan suna ba sa adalci to Allah zai karɓe wa ya ba wasu in ba ba adalci to idan ya zama na wato musulunci yana tare da larabawa to kwanne ya shiga na nan amma da taimako kuma ba da larabawa shi ta taimako musulunci kuma da zama ne daga wajen larabawa suna suke taimakon musulunci musulunci ya haɓaka ya girma amma kuma wato tsakai da sa da larabawa ne kamar yadda shi ne ba saboda idan ka lura duk abubuwan da wato musulunci ya zo da su haɓaka shi to ba a hannun larabawa shi ne wasu ne su zo da ba suka haɓaka abu domin musamman ilimin addinin musulunci na gaba ita za a ga daga wajen larabawa ko suka haɓaka abu abin su ne haka ma wajen yaƙi haka ma wajen wato siyasar ta samu ne daga wajen larabawa domin su san tun lokacin da wato kamar karni na biyu zuwa karni na uku da musulunci larabawa suka dakata da wato yaƙi addinin musulunci suka shiga da harkar siyasa da shugabanci tun daga wannan lokacin zuwa yanzu wasu larabawa ne suke yada addinin musulunci a duniya su ma laraba sai dai su ji labari ba sun ce har ya kai wuri ba ba sai ya aka ya aka yi ba
وعن ابن عباس رضي الله عنه daga Abdullahi dan Abbas Allah ya tsare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كانت ya zama كانت أمور بين يدي الله تعالى wato shi ya kasance haske ne a gaban zatin Allah madaukakin sarki حول أن خلق آدم بألفي آدم tun kafin ya halitta annabi Adam da tsawon shekara dubu biyu يسبح ذلك النور wannan hasken yana yin tasiri وتسبح الملائكة بتسبيحه kuma mala'iku suna yin tasiri da tasiri da wannan haske na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فلما خلق الله آدم to lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta annabi Adam ألقى ذلك النور في كله sai ya sanya wannan haske na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakan annabi Adam bayan shi tuna hasken dama sun bauta Allah yake to tun kafin a halitta annabi Adam
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ما أعوذ الله من الأرض في كل آدم shi da Allah ya sako da ni duniya ni da cikin sakar annabi Adam وجعلني في كل نور ya sanya ni a tsakan annabi Nuhu ba وكتبني في كل إبراهيم kamar ya sa ni a cikin sakar annabi Ibrahim فلجل الله تعالى يقول لي إلى أبناء dan البعيد daga wannan lokaci Allah bai rushe ba yana turo ni daga farkon wanda suke masu girma والأوحاد الطاهرة da kuma mahaifu farkata وأنت أخرجني من أبوي har sai da ya fito da ni tsakanin iyaye na guda biyu duk wato iyaye duk daga aslabun karimatu wa arhamu dahiratu sako mai girma mahaifa tsarka ida ake mahaifa tsarka shi ne mahaifar da ba ta haɗu a karuwanci ba ba ta haɗu a shirka ba
التي يلتقيها على صفات قبل iyaye na ba su taɓa haɗuwa ta zina ba tun da ake ويشعر باتحاد هذا القبيل alƙalin ya wuce wannan hadisin abin da zai mai shaida cewa hadisi ne ingantacce kamar yadda ya ce Allah da wako ta'ala ya san yana haske daga baya aka ɗauko da aka karɓi annabi Ibrahim daga kan annabi Ibrahim zuwa annabi Adam daga nan zuwa annabi Nuhu daga annabi Nuhu zuwa annabi Ibrahim daga kai zuwa iyaye na ɗan kakan mahaifi da wato ɗauko wanda yake da girma ake sa ni annabi da mai iyaye na alƙalin ya wuce shaida akan wannan هو العباس المشهور بمن النبي صلى الله عليه وسلم waƙar da Abbas ɗan Abdul Mutalli ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa ya rera ta ya karanta masa ita kuma ta shahara a bakunan malaman duniya da littafan tarihi da na hadisi ko ina a rawar sa wanda ya karanta ta ni kabla hadin ka bin Bilal wa bin Musabbih hajji qabla wa ta ga cewa min qabla min qabla ha hadin da na duniya ne. cewa ya Rasulullahi kai dukkan hukumar duniya kinta ta ji daɗi mana akwai tsatsar ta ji daɗi tun a cikin aljanna tun annabi adamu ba wato yana riga da gani sai kake da Allah ta ba ku ya abdul wannan shi ne karshen abin da alƙalin da ya faɗa dangane da ɗaukakar na kaba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kamar yadda ka sani a mahaifarsu yahudawa sun gaya wa maryam tsohon annabi isa cewa mata da abinci imra a sauki da mata da su mutu bariya ba banki wa mutum bariya ba ba banki mutumin kirki yanzu sai shi ne shugaban su ba ba ba shi imrana wato shi ne shugaban duk malamai da suke zaune suke hidima a bankin mafi shi ne shugaban su da wasu saboda haka da ya rasu aka haifa masa ɗaya maryam kowa sai da ya zo cewa a bashi maryam da lena sai su yi malamin wanda saboda hamayya sai da suka yi ƙura'a Allah ya zaɓi maryam da koma hannun annabi zakariya shi ne wanda zai yi shi kanshi annabi zakariya almajirin imranu saboda haka aka ce mata da abin shirra da ba kan ku huce da biya wacce ma ba ku fiye banza ba domin Allah ya faɗi irin ibada da in ka ji ba su ran rabbi ne ne zan ku da ma ni da haram yanda suke ta ibada suke ta mulaka da Allah da roƙonsa a kan irin san da suke ta ibada wannan ita ce al'adar Allah da wa ta'ala a cikin annabawa ya zaba musu kiyaye ya zaba musu kiyaye manya duk abin da Abu Jahal ne duk abin da wani ne wajira duk abin da wasu wasu da bin ma'aikin ne da ta kuma yi suna kalmar ba a taɓa jin wani ya zarfi kiyaye manzala ba a taɓa jin wani ya aiba kiyaye manzala ko da ma aiki ya yi kawai ba a taɓa ji ba duk abin da za su gaya mana sun ta aika a kan kansa amma ba a taɓa jin wani ya taɓa mahaifansa ba ko kakanninsa ko kakannin kakanninsa a ce dama ai gidan da ya so ga irin gidan ballantana wani da cewa magana suna ne da rama ya kuma wani lokacin sun gida kowanne ya san gidan da ya wuce gida ne da ba gidan ya ishe mu hujja su ne suke gida dakin Allah da ba suke da domin bazu abdujari shi abdujari ɗa ne daga cikin ƴaƴan hashimu domin shi hashi shi ne wanda kusan ya wawure da baki daya da tijarar da tsayar da rafadar duk yake shi sama aka ce masa hashi ne ai hashi ne wanda ya tsara jama'a da baki dai shi ne ya kuma to daga cikin miliyar da aka tashi da ya mutu shi ne suka raba a ƴaƴansa aka ce abdullar da su abin mutu tijaratin bai ma'ana kula da ɗakin ka'aba ai ƴaƴansa ribada da tsaya kuma aka bari tsakanin abdulmukallabi da ɗan uwansa mukallabi suke yi da gida daga baya abdulmukallabi ya haɗe tsaya da ribada da baki da ma'ana shi abin abdulmukallabi ya ɗauka sai ya ɗauki wato tun da ku ɗan uwana kun ɗauki ɓangaren wato kula da ɗaki da kyautata shi da sa masa turare da sa masa riga da rane ne domin kuma na ɗauki wanda yanzu kuma na nisa gida na nisa duk wanda ya zo haji a gida ne za su sauka tunda iyayen mu suke wannan to lolawa mu ɗauki kaya in na ɗauki kaya na ɗau rifada ma'ana rifada shi ne masauki ki kaya kuma siyarwa shi yasa lokacin da magana sallallahu alaihi wasallama ya yi fitin baka da yake baka abinda abbas yake gaya wa magana sallallahu alaihi wasallama ta ga su kaya da rifada a hannun mu take tunda abu da lafiya da su mutu saboda haka yanzu dama abin da a gidan ku ba ma yin shi ne wato gidana saboda haka ka haɗe mana ce da mana don yi abin da sharafin iyayen mu yake yanzu ya faɗi cikin gidan abu da lagu kaɗai yake kar ka mai da mutum mutum nan yana so magana kar ya mai da abu abu jari makullin kula da ka'aba ya bar musu cikin abu mutallafi kuma su ke gowa da su. Manzala ya ce a'a Allah ya ce da inda Allah ya wuce mu an ta wasu amanar da ahali. Ba mai haka ba. Ya ce ina wani abu da ya ce gatanar na dawo dalilin an talibin. Gatinan ƴaƴa da jikoki kada wanda ya taɓa da hannu. Yadda muka zaɓe daga iyayenmu na tabbatar muku ku ne za ku zama kula a ƙarfi. Har yanzu kullum ka'aba a hannun ku. Jikoki jikoki jikoki jikoki kula da wato janatin birki. mana kula da ɗaki to wannan ya fita kaɗai da nuna ma sharafin iyaye da ɗaukaka ta dangane da Annabi sallallahu alaihi babu wani balarabe da zai kaga karan ko ya kaga idonsa dangane da iyayensa ya kama da iyayensa a kan iyayen sallallahu sallallahu alaihi wasallam komai su ne shi ya fitar da cikin idoji da zai ta ishe mu shaida wanda abu ne da ya yi jagoranci laraba da baki daya na hijar suka tafi suka je suka taya sun yi gudun jirgin wato murna na dawo da wasu iyayensa a hannunsa wanda ya tabbatar musu shi kuma irin girman larabawa hijar idan aka ce da larabawa harawi su tuwar da larabawa sun shi domin ya san shi wa gabanin su a larabawa sun yi to a haramin kuma wasu da iyayen annabi sallallahu alaihi saurata in girma ana samun shi ta bangaren darajar iyaye to ba za ya samu da zuwa baya da waya a wannan bangaren sallallahu alaihi وأما هذا الحياة إليه abin da duk muka faɗa a baya dama al'adu ya ya ce kashi biyu ne akwai abin da za ka iya neman wa kanka akwai abin da ba za ka iya neman wa kanka a cikin abin da za ka iya neman wa kanka zai iya zama kala biyu wani sai Allah ya baka masu baka neman wa kanka wani kuma sai kare wa wancan kuma akwai abin da dunyawi ne na duniya ne akwai abin da kuma kurawi ne na lahira ne amma duk Allah ke ba da shi yanzu mun gama abin da wato ba baya daga ikon ɗan adam ya zaba wa kansa duk abin da muka faɗa a baya abu ne wanda halitta shi haka Allah ya halitta mutum da shi shi ne su awa amma ma da ku su zo suna haya su dai amma abin da larurar rayuwa take bayuwa take kira zuwa gare shi da abin da muka yi bayanin sa to shi kuma kala uku ne akwai kashi na farko a rayuwa duk mutumin da yake da shi ana yaban mai kana rayuwa dabi'a ba ta san mai abin da yawa wannan abu ba a so ka samu da yawa kaɗan ake so ka samu alfamanu fi bi ko fi illaji a cikin ka samu ɗan kaɗan akwai wani ka san kuma shi ko abin da daraja ake sa ake yi da shi shi ne ake karanta shi da yawa to in karanta shi da yawa ka fi samun daraja a cikin mutane amma shi wancan in karanta shi da yawa ƙarƙarci za ka samu a mutane sai in karanta shi kaɗan
وضرب مختلف الأقوال فيه akwai kuma nau'in da yanayi ne yake hukunci a kai wani yanayin an fito a samu da yawa wani yanayin an fito a samu kaɗan
فأما رد مفهوم والكمال للذي إطلاقا amma duk abin da ana yin yabo ne in an samu da kamala tana tabbata idan mutum yana da su kaɗan وعلى كل حال kuma a kowane hali حالة مشكلة a al'ada ma ba a so kai da yawa a shari'a ma ba a so kai da yawa في الله والنوم bacci da bacci da al'ada da shari'a duk wanda yake da wannan da yawa to darajar sa ba ta da yawa a cikin mutane amma wanda yake da shi kaɗan to shi aka fi yau idan mutum ya fiya ci da zaye da kwaɗayi da wawura mutum ya zama darajar sa ta ta ragu a cikin mutane amma duk wanda aka ce ai ɗan kaɗan yake to shi kenan ko hana kwano da kamfan a haɗa su tare domin ka san ba zai zalunce ka ba shi kaɗan ma yake amma duk wanda ka san da yawa yake shi aka ce ka je kai da wani su sai gaban ka da wani yayin ba ka da tabbas yadda zagon zai kare haka nan bacci kowanne yawan tashi na da illa
ولم تزل الأرض والمقراء تتبادر بقلتهما larabawa da hakimai masu hikima malamai kenan ba su gushe ba suna yaban mai su kaɗan وتقوم بكثرتهما kuma tana zargi ga wanda yake ci da yawa wato in kana ci da yawa to sai a zarge ka kuma eh, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya wannan jira kamar ruwa kamar ta kula wa ya kuluna kamar ta kula na wa ya kuluna kamar ta kula Allah tabaraka wa ta'ala ina jin da yawan shi sai ka zanta ba haka take
لأن كثرة الأكل والشرب domin yawan ci da sha دليل على النهي wannan alama ce akan zargi da ba kan zari والحرص da kwaɗayi والشرع da mummunan kwaɗayi sharawa kuma kwaɗayi ne amma ya zarge da yawa kwaɗayin kwaɗayin wani kwaɗayin na shi kawai yake kwaɗayi wani kuma har kwaɗayin na wani ma yake
وغلبة الشهوة da kuma rinjayen sha'awa تكثر بمصالح الدنيا والآخرة wanda in aka samu kwaɗayi da- da ƙarfin sha'awa rinjayen sha'awa to sai ya ja ma cutar da duniya da lahira domin yawan kwaɗayi shi zai hana ka ta kasa hakura a kan iya naka zama da sai ka ci wani wani amma in baka da kwaɗayi na kan ma baka cinye wani za ka taɓa da wani kuma ka ka tsire ke amma mai kwaɗayi musamman kwaɗayi da ya tsanani to yana jawo har ma ya zama cin nashi ya ji bai koshi ba na wani yake hannu
جانب لأزواج الجسد kuma sai ya jawo ma cututtuka na jiki iri-iri وصارت النفس da kuma wato lalacewar zuciya ma'ana raunin zuciya واختلاف السماج kuma kwakwalwarka ta cika da majina kawai ba a sa domin wato idan mutum ko yunwa yake ji za a ga ya fi tunani sai ga yi jin tunani da aka sake ba irin wanda ba ya amma da ya ci ya koshi abu na biyu da zai kawai ya amma na uku zai fara kwakwalwarsa ba za ta zama a warkace ba amma su bazantana idan ya dan magani wannan kamar da mazala sallah da wani maki cewa ya ji duk da adam da rufe mafi ya tuna tulo idan ya dan dan kaɗan ya sha ruwa to zai ji kwakwalwarsa warkace da kuma sai tunani sai abubuwa na alkhairi su dinga shigo a kwakwalwa to amma idan ya shiga can to babu abin da zai zo baya sai bacci to da an yi bacci kuma to an shiga hasara ke
وكلته يميل على القناعة
amma rashin ci da yawa dalilin na an sa kana'a ma'ana alkana'a su kan zuwa layar ko layar su wato kana'a wata tattafi da ba ta tsari duk wanda aka ba shi kana'a an ba shi dukiya amma duk wanda ba a ba shi kana'a ba in an ba shi cikin ɗakin nan dukiya to sai ya daina hangen wani abu amma in aka ba ka kana'a sai a ba ka ɗan kaɗan ma ya ishe ka ko ba ka kallon wani abu kamar sayyidin tabi'i da shi wasu matsarari wanda magana sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya cewa wanda zai ya zo uwar sulkarni to ya roƙe shi ya maka addu'a kuma ku ce ina gaishe shi zai zo nan bayan tafiya ta yanzu magana sallallahu alaihi wasallam za ku gaishe ko ko haɗu da shi mutum ya roƙe mai addu'a shi ma bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya wa sahabbai in kun gaishe ku ne ne ku addu'a sali ne da bikin salihan bayan Allah ku nemi ya muku addu'a kuma ku isa mun da zai ku addu'a sai na Umar kullum yana ciye shi sannan aka aka ce mutane yawan ya wuce a cikin ba akwai mutanen tsaron a ta'abu mu zo da su wata shekara har sai aka dace ita eh sai ta kawo sai ya duba ya ga alamar da za a yi ba ba mu ta ita ga a cikin uwa mu suna uwar su to ai wannan yaron ne in gwado shi ma ta wajen rafin da yana cikin yana cikin wani rafin sai ki kai wajen aka zo aka sami cikin rakuma a zaune yana ganin shi sai ga turar da zala ya yi ko wanda sun je ita kawai ma ciwon rafin ya ake wani ashe halittar a tabi'ai sai na kuma sai na kuma abin da su nuna masa kawai sun haɗa zamani da wannan amma a tabi'ai ba mai darasin ba duk wanda bai ga Allah sallallahu alaihi wasallam ba da idan shi to wanda kan yana da su su kuma sai rubuta ji kuna sai na wani da wani ne ba sai na wani yayin majalisi shi ke wata na wani majalisi kuma sai na wani da yake ka yi su ba aka ta kuka a wani shi ne karshe sai na wani ya da ya ba shi hadiya sai ce a ba abin da zai ka a hadiya shi na ba ka a ai ba shi ne ba nauyi ne ba na son ta dora ya ce har yanzu a juna ina da dukkan kaya ban ma ta abin da zan siya da shi ba da na in kashe su na ɗauko abin ko mu kan ta ta yanzu an kwana a biya kan dai har yanzu a juna ko dukkan kaya kuma kashe to wannan an kama ne zan ai ka bari sai na ga abin da nake bukata na siye shi da dukkan wannan na gama da shi kuma na sake ganin wasu bukata kuma wanda abin da zai zama da yanzu shi ne an kira shi da kanka ba dole ko ne wannan an ba da jiya ina gaba amma yanzu nauyi ne ba da sama ke ba a rike ta ta ga kana a gida ya ce su da abin da ke ciki har yanzu ne zama da bashi a bada suna ne yin sa yana da suna ne ba ka kira alwani ne da shiga da canji ya ce eh akwai canji da ba shi naira hamsin ko naira ɗari ya canza ya canza ya canza ke zan za a baka saboda ya baka ya dan bare ya mai da shi buhu ko cikin da kansa kuma ya gaba ya sake tsaya wajen gaba ya tambaye musulunci bai da wannan musulunci bai da wannan ba almajiri ya yi ke kace akwai canji ya ce eh ka ba shi da kudi wannan sana'a ce ba ba ya wuce sana'a ce Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya miƙe a masallaci ya yi bara manzala ya ce ya ka ba wanda ya zaɓa manzala da kansa yace ba ka da komai ne a gida yace ban da komai yace ba ka da komai ina da wani dan mayabi na fata da magana da ya da dauko shi ya je ɗauko shi mazala ya duba ya duba ya ga da sauran kyan mazala ya ɗaga ya ce wa zai ce wannan wani ce za na ya jira hadisi mazala ce a'a wani ce za ya jira hadisi mazala ce samu ya sai da shi jira hadisi ya ba shi jira hadisi ya ce duk da samu wannan kuma ya ce ka kasuwa ku tono kaba ya je kasuwa ku kaba mazala da kansa ya yanka kaba da ya fara ta ya jimka igiya daji da lokaci ka tafi kasuwa ka sayar kullum abin da ka sayar ka ci abinci ka rage abin da ka rage kar in kara ganin taron sai rana ije ya je ko rana ije ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me labarin sai to wallahi ya kula da abin da ka sani shi ne dinka yace yanzu a duniya da dirham shida yace kuma tunan da ban kara da kowa ba ni nake ci da kaina in sha da kaina kuma har yanzu ina da jiran da shida yace to kaga wannan abin da kai yace mutum uku kadai ya halatta yi shi yace ko dai musulmin da biya ta hau kansa aka dora masa fansa ya biya biya akan wani abu da ya ko ya kashe wani da kuskure ko ya yi wani jin da kuskure aka ce ya biya kaza ba yadda zai iya biya to wannan ya miƙe ya tsaya wa ɗan wasu musulmi a makaro karo ya biya to wannan ya halatta ko ko musulmin da kudin mutane suka salwanta a hannunsa ake neman za a yi kararsa tira da biya wannan ya sa sai ga jama'a ga halin da yake a mai karo karo ya biya ba shi mutane ko ko mutumin da yake cikin talauci talaucin da bai ga kowa ba yayin shiru har sai da kai masu hankali mutum uku daban-daban a unguwarsu kowa ya kalli kowa ne da cikin talauci sai ka kai talaucin da mutum manyan mutane masu hankali a sahabin ra'ayi magana ce masu hankali za ka wuce amma kowa ne yana cikin talauci ya kamata a ce maka ba to wanda ya yi wannan halin magana ce shi ne zai wuce cikin jama'a ya ba amma in ba wani duk wanda ya yi wannan ba ya ce to kaskanci ne da wulakanci duniya da lafiya abinda magana sallallahu alaihi wasallam wanda aka babu wata hujja da almajiri zai zo ya fara da su da tarki sauƙin ya baka ya mai da sauran aljihu ko ya wuce ya sake tsaya da wannan ne zai fara wannan sana'a ce ba ba sana'a ce wata musulunci bai zai da amma musulunci ya yarda da amma sa'ila falatan ha cewa duk wanda ya zo ya roƙe su suka kore shi ko muku atu sa'ila wala za ala farashi in da bara ya zo ko kan doki ya zo ba za a ce ba shi mutumin da ya zo a mashin a lebar samu ko a mota ya kulle shi kuma da Allah a cikin shi kusan da zai zai sa ba ku kuma shi yana cikin wani hali da Allah a garin su yake da kuɗi amma yanzu nan da wani matsayin bayan da wani ba za ka sa a kan nan da ya mota bayan da kuɗi to da ya yi haki ba kuɗi ya za a yi sai ba da taimake da yanzu ba ki kuma ya kare a taimake shi ba wanda zai ranta masa sai ya bara a taimake amma ta zama sana'a ta zama ke wata kayan kai ma za ka fito kuma da kowa ta fi sana'a kai ma ka fito kuma wani gari ya gari ya yi shi na ka tashi da sana'a sai gobe kuma kana'a tana hana kwaɗayi tana kuma sa mutum ya mallaki zuciyar abinda duk bayan da shi da hakura Allah bai wanda su sai kowa ya mallaki irin abu da kowa ya mallaka wani ya mallaki wani abu da Allah ba zai kace kai ma sai ka yi irin wani bayan ba kai matsayin ka yanzu kuma Allah bai kada ma kai ba ka tada hankali to sai ya jawo ka jin kanka musiba akan ka samu wannan amma an ka mallaki kanka irin abin da Hausa suke cewa in ba ki da gashin wanda suke gashi suka wani in ba ka kaddar matsayi irin na wani ba ka da kuɗi irin na wani don me za ka je kan su musiba sai ka yi kai abin da wani ka yi wato yanzu musu a cikin yanzu a cikin kowa ya yi abin da zai iya amma kudura a yanzu ko bari duk ba a samun ba amma ka ce a wani na ga ya yi da baki da lemo da kaza da kaza da kaza ka ce kai ma sai ka yi to wannan zai ja ma kai sata ko ka je kai kariya ko kai ha'inci ko kai wani abu dai da Allah ya haramta amma in kai da wani zai karya da nama kai ka karya da kunu ko ka karya da ruwa ko ka karya da bututun da biyu guda ta shi Allah ya baka gode wa Allah sai da kwanciyar da lafiya zuciyarka wata kuma ko da kuma kwanciyar da lafiya wanka
وقمت الشهرين da kame sha'awa يكفي جنس حج kuma ya jawo ka kama lafiya domin kai kamar lafiya domin duk cutar da abu da kawo daga zuciya ne. da zuciya ta ɗaura shi lafiya sai ta harbo domin zuciya duk abin da ka gani wata gaba a jikin mutum to zuciya ita ce harba mata jini jini ne ne wannan gabar ta karɓa ta yi aikin da ya gabata to da zuciya ta samu rashin lafiya to saƙon da take turawa na jini sai ya zama yaro to duk gaban da bata samu safar da yanzu da ya kamata ba sai ta kama rashin lafiya to kuma rashin lafiyar zuciya ne ya kawo
وقال يقابل kuma hankalinka ya zama a wartsake hasirinka duk abin da ya zama ya zama a wartsake وعزة الجنود da kaifin hankali duk za ka samu yanzu كما أن كثرة النوم دليل على الكسول wato kamar yadda shi kuma yawan barci dalili ne akan kafa والطعن da rauni وعدم الزكاة da rashin basira والسدنة da kaifin hankali تسبب للكفر ya jawo ma ka kara ba za ka iya bawai ba domin duk sanda aka ce a aiki to kar a yi da fara ba da abinci amma da an fara ba da abinci aka koshi to in ne ta za a yi da an fara yin su ko ruwa da za a yi ya duka dama ya riga ya fi da su ya je na nema ya fi ba shi ne ne ya je na nema wata inuwar da ta da ya zo da iska ta fara kaɗa sai ya bashi ya ma ka amma mutumin da yake cikin wa ina shi labarci ba wacce
وعادة العدل da kuma al'ada ta gajiyawa وتبييض الأمر بغير الدين da tozar da rayuwa ba amfani domin kusan da kai mutu to wato rayuwar wannan lokacin da ka ba wato a banza baka amfani komai a ciki amma an fito ba wai kai ka bacci ba magana sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina bacci kuma ina hanta saboda kar mutum zai dinga tsaye da zama shi sai ki bacci a wannan kuma sai ya jawo rashin lafiya a amma baccin da karanta shi sai ka yi kaɗan sai kaɗan kuma to in ka tashi daga yi da awantaje amma in ka yi nikin din nan to ko ka farka da yi in kunce bacci da shi ko ka farka an ji da yi kai har yanzu baccin ma bacci amma in kai baccin ka inda ka farka da shi ka wanta musamman ka yi alwala sai ka ji ka kunshi da bacci wanda kai ya samu ya ishe ka
وقطاوة القلب ga kuma bushewar zuciya
وغفلته da rafkadar zuciya a cikin ofin da sun da mata ba ta har da alheri ma ba za a yi da kyau da zarar ka ji an ce za a yi ta za a yi ta ba, sai da su kuma da yaushe za ka yi bacci in an yi wannan yaushe za ka yi bacci sai bacci sai ka mutum ba da bacci
والشاهد على هذا ما يلزم ضرورة alƙali ya rinci ba da buƙatar in kafa muku dalili a cikin duk abin da na faɗa domin ma yi gula mu dalilin an san wannan ba ba sai an kama hujja duk mutum da yake mai yawan ci ne an san halin sa duk mutum da yake mai yawan bacci ne an san halin sa sai ya ba buƙatar ka samu dalili a kan wannan
ويوجد مشاهدة kuma ana ganin shi kuru-kuru ويشمل متواترا kuma ana shiro shi jama'a daga jama'a kowane gari da duk a kenan
كلام الأمم المتقدمة daga zancen jama'u da suka gabata iyayenmu da suka gabata وكما إسرائيل da muka bani da wasu hikima a tsadiri da su kamar gaya وأشعار الأمر da waƙoƙin larabawa da وأخبارها labarunsu ko a waƙa mu a kanada suna zargin mai yawan ci suna zargin mai yawan ci don kana da yawan ci kana da yawan barci zai ga kana babban mutum ba an ji ana taru da kuma kana da a nan sayin da za a yi
وتأييد الحديث da hadisi ingantacce kuma abu ga mutum ilan layi wanda a cikin Allah ya ce kullum umun a kullum sharubu mai yawan bacci mai yawan ci mai yawan sha Allah zai ci shi kuma zai kowa ba ba zai kowa ba to ko a aji biyu suna karatu malam yana bayanai yana yin shi ya zai yi jibar la'a da zai gane da an tashi ya kama mutu da an yi lokacin da za a yi nazari da dare ya kama mutu in magana cin abinci shi ne a gaba ya ce dam a ka gaba mu
وآثار من سلف وسلف da kuma labaran marigaya da wanda suka zo daga baya sun tabbatar da wannan ما لا يزال إلى الاستشهاد عليه daga abin da baya bukatuwa sai an kama shaida a kansa إنما تركنا ذكره هنا wato al'adu ya nufi mun bar abin da ya saba kawo dalilan da shaidun ba a nan ابتداء وابتداء na yi shi علينا ne don taƙaitawa saboda shahararsa domin komai da suke na kawo mutane da yi ta mu yawa amma abin da na san kowa ya sani ba sai na kawo shi a nan
كان النبي صلى الله عليه وسلم to in ka san wannan cewa karanta ci da karanta bacci ita ce ɗaukaka to bari ka je yadda ba za a shi ne ka yace to ba kana da shi sallallahu alaihi wasallama to annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama على قدر هذين الفنين للأكل daga waɗannan ɓangarori guda biyu shi ma kaɗan ɗin aka ba shi kaɗan ɗin ya ɗauka sallallahu alaihi wasallam هذا ما لا يفوز إليه wannan shi ne abin da ba za a yi jayayya ba a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san shi ya san shi da karancin ci ya san shi da karancin mutu
وهو الذي أمر به وحب عليه ai shi ne ma wanda ya umarni da a karanta ce kuma ya zaburar ya umarni da a karanta bacci kuma ya zaburar a karanta وقال في جمال اتباع أحدهما للآخر musamman idan ɗaya ya je hali na ɗaya ma'ana ga shi ga wani kuma dama a tare suke in dai har cin ra'ayi in dai har cin ra'ayi
حدثنا أبو علي السيسين Ali Abu Ali Sadari ya zanta da mu الحافظ wanda yake masanin hadisi في قراءة عليه da karatun da na yawo nan sa قال حدثنا عبد البر الأصفهاني Abu Bakar al-Asfahani ya zanta da mu قال حدثنا أبو ya ce Abu Ma'ayi ya نعيم الحافظ zanta da mu الحافظ wanda yake masanin hadisi da Abu Al-Asfahani
قال حدثنا سليمان بن أحمد ya ce Sulaiman kan Ahmad ya zanta da mu قال حدثنا أبو بكر الصالح Abu Bakar al-Salim ya zanta da mu قال حدثنا عبد ya الله بن صالح ce Abdullahi dan Salim ya zanta da mu
حدثني معاوية بن صالح Mu'awu ɗan Abi Talib ya zartar da ni
أن يحيى بن جابر cewa cewa ya ya ɗan Jabirin na ta zuwa ta da shi da shi ba shi ne wanda ya da Isra'ila da Yusuf. Saboda haka hadisin ya san salar taka.
عن الانتداب بن مهدي كذبا Daga mai gida da zama duka riba أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce قام الأمر آدم بكاء شربت من بطنه dan adam bai taɓa cika bai taɓa cika wani zaka mafi sharri irin da ka cikin sa ba duk da kada zaka da ya cika to ba zakar da ya cika mafi sharri irin da ka cikin sa in dai ya cika da ka cikin sa to ya cika sharri
ومن آدم وأكلات كلبه gudun kai haɗe da wannan sharrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dan adam shawara wannan irshadi ne amu irshadi shawara ce magana ce ba ba wai umarni bane jirzini wanda idan mutum bai yi ba ya aikata wato haramu ba cika cikin haramun bane amma manzala ya ce sharri ne. sharri ne saboda haka ga shawara hasu ibnu adama lutsai ma su qiblatu yace ya ishi dan adam ne yan lawomi yan lawomi an kawo abincin wato sun su wajen zumowar ka ce a zubo kaɗan domin yana da tun da kama zara suna ne da zama shi ya abinci gaba ɗaya da faɗa kwanan wannan ba faɗayin ke nuna ba ba zari ke nuna ba tawaru ne domin yawancin kasashen mutane sun mutu su da rai kuma zala in ga mutum ya ce ne zu alama talata ne ba kowa ba ne shi kuma zala ya fito shi ne gaba ɗaya an ba ya fito ba kama ma ba tila kwana ba tilowa kuma ake ba yanda har sai ya yi tobi a cikin ka ɗan zubo kaɗan shi ce lukai masu ɗan lomomi ne mutum ya ɗan samu ɗan lomomi ya dangana wasu wani a wani shi ne su ya ci wani ya ce wani zuwa gobe ya isa ba kada ya wuce haka
إلا على ما عرف فسلوك من فعاله annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ba zai iya haka in rufe ma su ce su suka ce salatu rufe ma su loma uku ko loma hudu ko loma biyar da ta hannunka domin ka sha ruwa mazala ce ko ku abin ya gagara haka ba zai yi ba domin wani a kan ne haka kuma da ba a samu lafiya sai lafiya da gagara shi ne mazala sallallahu alaihi wasallam ko ga shawara ta bi in wanda ba zai yi ba ka raba cikin uku wa sulukun duk alimi kashi ɗaya ka zuba abinci kashi ɗaya ka zuba ruwa kashi ɗaya kuma ka bar iska ka zagaya a cikin da za ka samu numfashi mai kyau kada ya zama na ka shigo ka shigo da wajen ruwan da wajen iska duk sun ya ce shi to shi ma ruwan da ya zama lalle da kyar za ka iya ɗan surfa ya ɗan hau sama kaɗan to in za ku je kada kada buɗe bai domin hancin kadai ba zai kawo iskar da za a sha ba hanci da matsala ce
ولأن كثرة النوم من كثرة العدد da والشرب mutum mutum ya yaka zai fi samun lafiya iska za ta zagaye mummunsa shiga jikinsa wato zuciya ta karba jini ya samu kewayawa a guje babu inda aka gane shi babu inda aka taushe shi kayan markaɗe da ke cikin da Allah ya tanada za su zama sun barka ayoyin da ya gabata kuma ya zama na lokacin tsugunan ka yayi an gama aiki a cikin ka komai zai iya fita amma in ba haka ba sai lokacin tsuguno yayi a je ba tsugunan ka cikin tsugunar kuma saboda abin da aiki da ya kamata a yi a cikin ba a gama ba saboda haka abin da zai fita ba zai fita ba domin sai wanda aka gama da shi zai fita ba a yi komai ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi matsarmama a jikin mutum ya zuba wani ruwa a jikinsa mai kama da ruwan fata shi wannan aikin da duk lokacin da abinci ya fita a cikin ko ya fito amma kowane ruwan a ɓarta a cikin abincin sai ya narke da baki ta yanzu nan sai ya canja dama tun daga yawun baki an fara tsinka shi to ya wuce ƙarfinsa ya rabu to wannan ruwan da ya tsarta a cikinsa tumura kawai da kasan ana matsar zuwa ke tusa haka tumura da da kafa ɗan tana matsewa tana kafa ɗan tana matsewa tana kafa ɗan tana matsewa wannan ruwan yana kasuwa a cikin sa da ta matse ruwan gaba ki da shi ne ake diba sai a raba a cikin ne ko ina ya samu gwargwadon abin da ya fi shi ne abin da wannan tusa ko sai a sake da ƙasa kar a uwa kan ji to ita kuma na wuri ne kamar kamar kamar dandiru zafi ne da shi duk abin da ya zo wajen da baki da za ta kone shi tafasa shi yanzu da zai zuci daga baki ne daga sai ta kai shi kasa shi ke zai ka fitar da bukatar wato fitar da shi tun kafin ya fita ma sai ka ji iska da yake yan zuwa waje ba ba ba wanda ake bukata ba shi ke nan da kare kana zawa shi ke nan sai ka fita da shi gaba da kai kuma ga ƙarfi saboda abincin da kaji an tatsuwa an raba jiki ko kuwa an zubar sai ka ji ka awwartace ka ji ka afatace kuma cikin ka ba wai yawa kake ji ba ya mu ka fitar da abin da wata to amma idan ya zama na wato cikin ya fita dam to daga inda ruwan matsalolin ma zai fito an toshe wajen an dabbe wajen bai da ikon bayan saboda haka mutum ga cikinsa a cikin kuma ba kashi ba daga sannan fa'ida cin abincin kuma za ka samu ba jikin ka yunwa yake ji domin ba a matse an zuba ruwan ba saboda haka abincin yana da dankare daga sannan sai rashin lafiya sai ka ji abin da ba su ciwo ba rashin lafiya yake in ka ciwo zai ce ba su ne ka ji kawo karatu a ba su ne ka ji ciwo ba sai ba su ne a yunwa kama za ku shi kuwa saboda waɗannan hukumar ba su samu safar da su kamata su samu ba. Kaga daga nan rashin lafiya ko amma da zarar ka fita don da nan za a ma ka shigo ya samu kai bayan gida ka cikin fashi kai samu ka samu wata ka kwakwalwa ka ta washe basira ka ta bayyana idanuwa ka su yi ke sun lokaci lokaci duk abin da aka gaya wa sai da zai kuma ka san yawan bacci yana zuwa ne dalili akan yawan ci da sha
على صيام السبيل Imam Jami Sauri ya ce cewa وقيل للسؤال والصلاة والعلم Jami Sauri babban malami yana da mazaba ma da shi Allah da sa ba su ci samu daula ba ne shi sa ba su shahara ba. Yana da sun sa amince ba ma wasu jana su ala. Ba wani su ma suna musulmi suna ba da fatawa dangane da gaurin abin da suka fi da alƙawari da abin. Kamar sana da shi wanda maza wuri suka inda na suka ɗauki. Jami Siyanai ma'ana Siyanu guda ne. Siyanu sauri da Siyanu zuwa na ta. Su waɗanda kuma shahurar malamai ne masu maza abubuwa da ta su kan amma maza ba ta yi izina ne. Yace yunzaku sahabun lai ana mallakar tsaye gare ne da illatin akali da karanci ko yanzu idan ka cika cikin da kafin a yi tarawih sai ka ga kun kai da kirkai amma in ka tattauka cikin ka sai ka ga ka fi nishaɗi yin tarawih amma in dai kai jamsin nan da an fara mutum tarawih za ka ga mutum da mutum an fara na mutum da mutum saboda yanzu jirka ya yi nauyi saboda abu
فقال بعض السلف sashen marigaya suka ce لا تأكلوا كثيرا kan ku ci da yawa
وتشربوا in كثيرا kuka ci da yawa za ku sha da yawa وتأكلوا كثيرا za ku yi bacci kuma da yawa وتأكلوا sai كثيرا ku yi asara kuma da yawa وقد روي عنه صلى الله عليه hakika وسلم an yi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wa sallama أنه كان أمر عن النبي ma kana alama matsayin abincin da mazala ya fito shi ne abincin kuri abincin kuri da za a taru jama'a da yawa a ci mazala da zai cin abinci ɗaya ba ya fi son a yi kuri kuri kuri kuri kuri da'ira da'ira don aka ajiye abinci tire ɗaya wajen mutum goma suna hannu kamun kai ruma uku ya ƙare shi kenan abincin kuri kenan wanda ya yi almajin shi ya san abincin kuri a kawo abinci da babba da karami duk wani ɗaya na ɗauka ta haka ka ɗauka ta sake daga kafin na uku ko ya ƙare shi ke nan kuma dama iya abincin ku ke nan kuma kare alama fadu abin da ya zama abin da na kore ne ai alama suratul aidi shi ne abincin da hannu ya fi yawa a ciki
وعن عائشة رضي الله عنها daga aisha Allah ya dade ita لم ينتهي صوت النبي صلى الله عليه وسلم شفاء فضل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hijira da aisha take da ta uku shi ba a ce an ci an kushe su da taɓa ne ila a ce a taɓa ne a dai ba an kushe
وأنه كان في آله لا يسأل طعامه ko mazala al'adarsa a cikin gidansa baya da mai sa abinci gidan shi ne shi ya kawo abinci shi ya komai amma bai taɓa cewa ina abinci na ba alamar rashin kuɗi ko ta zari sai ya shi in sun ba shi ya karɓa in ba su ba shi zai zai so ba kuma iya abin da aka ba shi zai so zai ya yi kaɗan ba ko a ƙaro wannan al'adar su tun yana yaro ba da mutum da asali su ce bai taɓa cewa da su duk da take in mu aimana ma ta masa wannan shirin mutum suke mai renon shi suke tun tasowar su da shi ba ta taɓa ji ya yi kukan yunwa ya ce yunwa yake ji a bada abu bai taɓa faɗa ba akan lura da shi ba a tsaya a ji ma ko ya tambaya ba zai tambaya ba haka kamar cewa in dai sai ya faɗa ya ji sai kai aka ce zo ga abincin da zai ce ce iya wanda aka bashi sai ya ci ko bai taɓa cewa ba daɗi ba yadda aka bashi haka zai in kaɗan ne haka zai in daidai ne aka bashi haka zai amma bai taɓa cewa ba koshi ba ko yunwa da ba a taɓa cewa wani
ولا يتشفع
na na shi nake cewa na sha yi masa kuka na sha yi masa kuka akan rashin ci ya zauna ya ci abinci ya yi kaɗan kuma wala ya ci sha'awa baya kwaɗayin sa ba ya ce ina kwaɗayi a bani kaza to mazala baya faɗi
إن أنا عمه وأكله sun su ba shi
وقعد أبوه قليلا kuma abin da aka bashi shi zai karɓa ba zai ci ba zai ci wannan ba a abin da aka bashi magana bai taɓa aibata abinci ba ya ce ko ba daɗi ko ba na son wannan a in ma abinci irin abincin da baya ci ne ko zai shi ba su ci ba amma ba za a ce ce ba na son in faɗa don taɓa hana wani ita ce ta Allah abinci ne ba na sha'awarsa kuma ta gida wani yana sha'awar zai ji ba na son ya ci saboda ta ce a zai ka shi shi kuma mai sha'awar ce
وما كقول شيبة
na'am وما كقول شيبة abin da suka ba shi kuma na sha'a sai ya sha ولا يشرب على ذلك حديث نذيرا alƙali ya rike karkaji wannan magana ta ce to ya aka yi hadisin barira kuma وقوله على الأرض وما فيها لهم ya ce ba a da manzo Allah ya ce alam alam domin ta sai halamu yanzu ban gana ma a cikin tukunya ba إلا على wanda na الأرض ce ma baya tambayar abinci abin da aka ba shi yake ci ta ce to ai an taɓa wani zuwa ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo mai abinci a gidansu ce ya ban gana ma ba aiko na ga ana gana nama a gidan nan ya ban gana ma ba a kan da yake cikin kama hujja da wannan hadisi domin hadisin da za a sallallahu alaihi wasallam ne hadimar na na Aisha Barira ta je makwabta sai aka ba ta sadaka sai ta ce ita nama da ta kawo da na Aisha suna Aisha ta haɗa a cikin abincin gida aka ci da aka tashi shi naman sai aka ware ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an san na sadaka ne shi ko baya cin sadaka su kuma suna yi a gane ya nufi abin da ya sa mazala wani abu ne ba su fahimta na ilimin shari'a ba in ya yi shiru hukuncin zai zama a haka yake son ya yi musu bayanin yadda shari'a take abu baya tsayawa a hali daya yadda abu ya zo ma halin da ya zo ma kai kuma yadda zai maka halin da ke canza saboda haka mazala yake son ya gaya musu yadda shari'a take
إلا على الأرض هذه domin dalilin da ya sa manzo Allah ya tambaya ya ce alam aran wa mutu ila lahu zakan da suka yi cewa wannan naman ba halal bane a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah ya san ba haka bane su suna zakan naman haramun ne a wajen manzo Allah shi sa ba su ba shi domin ya tabbatar ba za su so kansu akan shi ba
فأراد بيان سنته sai ya yi zubi ya yi musu bayanin yadda shari'a take إذا أراد الذي يستمعون إليه
domin ya ga ba su kawo masa ba domin ya san cewa ba za su zaɓi kansu su ci shi kar ya ci ba sai ku da kansu ya tafi da ya tambaya cewa ya ni ba ku bani naman ba zakan da ya mutu sai ya tabbata idan da ai ni barira ce ta kawo naman sadaka ne sai kuma ba ka cin naman sadaka ne ka ma haka ne Ki bari ku je da shari'a ita shari'a ai ita aka ba sadaka tunda aka ba ta yanzu ya zama naka ita kuma in ta ga dama sai ta ba da hadiya ba kuma shi ke nan naman ya dinga zama sadaka sadaka sadaka a ita aka ba sadaka yanzu ta mallaki ita kuma tunda za ta je sai ta ba mu hadiya ne kuma Eh, saboda haka idan kai wani haka ka kawo gidanka to kai ne ɓarawo kuma a wajen ka ne kayan tsata in ka mutu ƴaƴan ka suka gada sun gaji a jere ba su gaji sadaka ba su gaji tsata ba. tsata kai kan ka kan da kai kai wuta amma ƴaƴan ka alheri suka gaji to tunda manzo Allah ya ce ai in aka ba sadaka mu kuma za ta iya ba madiya to da wannan wannan da yawa akwai shi a cikin hukuncin hukuncin shari'a da yawa wanda da ba da manzo Allah ya yi wannan ba to a cikin hukuncin hukuncin ba za a samu yadda za a warware wannan ya zo a cikin hikimar lukmanin hakimi yana cewa ya kai ɗan ƙanƙanin ɗana ai da zarar ciki tukun ya ciki ta cika tunani ma bacci yake yi hikima kuma ta dakushe ba'adu ibada ne gaɓoɓi kuma su dukushe akan yin ibada ba za su yi ibada ba malam sunu ya ce ilimi da dace ba ga mutum da isa abinci da wani ya kushe yake wannan bai dace ba da karatu ba kamar da ibn hazmi shi ma yake magana cewa ai duk wanda bai san yunwa ba bai san ya nema ya rasa ba bai san da kasa barci a dare ba bai san tsinkewar takalmi ba yake wannan kuma shi mushi da kura ɗan zama da mai kawai duk wanda bai san wannan ba yake kan ku raba shi da mutum ku ba shi mushi da kura ɗan ya zauna a gida in dai bai san yunwa ba yana jin yunwa ma ba abincin ba kuma inda abincin zai samu filin ya haƙura abin da zai iya ɗan ruwa ya ɗan makwala ya kurkura bakin sa ya kan haɗiya bakin sa ya nema shi ke rage duka aikin da yake bai san wani abu ya sa wani abu a gaba ma ya tasire shi har ya zuba da ƙwallo a kan abin ya sa ya sa bai san dare ya yi ba kowa ya bacci shi ya tasire bai san takalmin sa ya tsinke ba idan da tafiya ta kamar sa haka in mutum a tarihin sa bai san wannan ba ya ce karka raba shi da wannan mace ne kawai domin duk wanda kaga an ce ya yi karatu to yana da littattafai na wannan da haka wato ya san wannan hakan da kyau amma hakan kawai to sai dai wanda Allah ya zafa ibn arabi da shi da ibn arabi suna ganin cewa wato wasu sai sun biyo irin wannan yake to ainihin daban ne yake domin da fitilar da nake karatu da ita ta azurfa ce da fitilar azurfa yake yin karatun dare saboda wadatar da kuɗi. To amma duk da haka kuma an ce da yake mutum. Ya sai da yake mutum kuma sai da yin mutum. Domin yunwa sai ya ta kai domin tantaki ne. Sai ta kai za a yi masa abinci yana kanshi a tuntun a dire ya aje a gabansa kanshi da kanshi har ya huce ya bushe bai iya waiwayawa kan abincin da ci ba saboda karatun da yake. Har sai an zo an ɗauke abincin da yake ba. saboda haka ya san yawa amma ba yadda za a yi kamar yadda wasu malam tsoro da ya faɗa to a karatu da ya dace maka mutumin da ya saba ce na shi wannan da ya dace da ko wani ko wani abokina yanzu high court judge ne wato daula ce yanzu a gaban shi kullum ya je makaranta ya dawo wato naira biyu yake dawa da shi kwandala biyu kwandala ɗaya shi sai kunu kunun tsamiya sai ya sha kwandala ɗaya kuma sai ya share su ruwan da ke nan ya suka suka suka suka shi ne abin da rana shi ne wata rana na ɗauko shi a mashin zan kai shi gida yin zo da wani sun fitar da wani mai sai da su ya kirawo mai shinkafa da taliya ya ajiye can waje ɗaya an ya sayi kwano ɗaya da shinkawa da taliya da falar da nama yana ci shi kuma a lokacin a rannan ko kwandalar jima bai da ita kuma ga ko kwasa sai yake ce mu wane da kira yake yanzu mai fi da ke ba Allah ya ba shi iko ya shinkawa da taliya yana sanya shi a matsayin da daga kyan da yake kuma da ya gani abin ran da ya biya amma shi yanzu kokar yake ina yake tunanin zai samu ɓangaren da zai sai kunun tsariya in ya sai kunun tsariya da ya shafa to shi ke nan sai da dare bayan tafiya abincin ranar da kenan to amma sai ya ga wani yana cin shinkafa da tsariya har da nama har da nama a kai zai mutum zai zai ɗauka shinkafa ya zuba a ruwa ya ɗan kawo barkono ya zuba ka ɗan tafasa shi ke nan da wannan barkonan ya maida ita ja kamar miya ke nan kuma wannan a kwanan miya ne na nan da aka yi ruwa shi ne kwanan kuma shi ne tukunya kuma rishen shi ne teburin sa in an gama ya kashe rishen shi ke nan sai a sa tutali ne a raba ta biyu haka da ranar ke sai a kira biyu an kira biyu sai a mai a rige sai a tura a cikin gado sai da daddare a jawo a kira biyu shi da kullum abin da za a yi da haka ake yin karatun a kai wannan karatun ma nan gaba ganin na gashi da kamar sa to balangana kuma idan irin wannan take cikin da za ta samu. Saka bayan da za a yi karatu da annashuwa da cewa da raha da wani ne sai an wahala ka samu da zarar ka samu wadata to za a dalilin da za a baka shawara game da karatu to sai ka tantar talauci ka tabbatar baka da gata su karatu isra'ila sai ka tsaya babu yana da saurari ba duk da yi ko to sai ka fara insha Allah No.
Thank you.
gaskiya ne maganar ta kaba wata rana kudu ta mu zaɓi gurin cewa shi maganar ta kaba zama ake yi a gida ba za a fita ba kamar da magana ya gaya wa faɗin sun cewa in ki fiye a tsarin da a sa zuwa ta ba ne ki zauna a gidan ki har su kin gama ita to amma idan aikin hajji ya zama na wajibi ne wato na sauke halalla ne kuma ba ta jin cewa zuwa wakilan da ta samu wajen dama za ta ce. Ta ba wanda nuna da yawa don jin da yake sun kawo jana.
kuma ba ta yi aikin gwamnati aka hana ta wuce za ta je aikin sani tare da kasa wasu Rarkuwa, ai sana'a don ta zauna a gida mutum bai bar abinci ba kuma ya mutu. Magana sallallahu alaihi wasallam ya yi wani da wato bagwaye ma'ana matan shahidan uhudu da aka ji aka ci sabo ne da sassa bakin sassa magana a shi. amma din da yawa ko wasu wanda suna yi irin kasha tsara ta noma ta gona da saukar da biyu da zubawa a wuri ana ba su lada bala yi su yi su da yin lada amma suna tafiya da alfarfar yin su mai ta kaba za su zauna a gidan auren ta a gidan da wani ke mawada da sharinta sharinta ne gidan da ne ko kuma a gidan haya ne ya biya kuɗin kwanaki da za ki ta kaba sannan kuma ya ban mata abinci ko kuma akwai wanda zai baka abinci amma an ba gidan shi ba zai da ta ko ko bai ya haya ba mai ya ci da tashi da tashi ko ko a bai ban mata abinci ba ba zai ba amma in duk da wannan su ba su da sauka a kan su da su ba da
Allahu ne ya hukunta sauran suka a cikin arabi na wai a tsarin da ana auren mutuwa shi ne auren lokaci da kawo ila ajali ni da bakin cewa za mu auren sati daya muka yi sati auren ya mutu da satin ya cika ba sai na kira su a ranar ikin tana zuwa auren ya mutu wannan alkilani ne ƙa'idar da ahun su ne saboda a sosai mazala sallallahu alaihi wasallam da ana yi amma daga bakwai ba da shekara ta bakwai da hijira da sura da zama a kai bara manzo Allah ya ba da sanarwa cewa ya harar laban jaki da auren mutu'a daga nan kuma zama haramun halin su da baki da haramun ne da wannan shawar da shi da abin da ake cewa gazilu da zauna da mace kamar sai ya mutunta da kawo ila ajiyar amma in an yi alkawarinsa a cikin auren shi ne inda ya zama haramu in an yi alkawarinsa ya zama sharafi ne a cikin auren amma inda ba a yi alkawarinsa ba ba sharafi ba ne a cikin auren kamar mutumin da aiki ya kawo shi nan garin ba zai iya ɗauko matinsa ba kuma wani yana ganin akwai da ruwa ya zauna ba abu sun su ce bari ne aure a nan garin da kuma zama na a garin nan Allah ya sa su mutu a garin da rufe da masu tafiya masu aiki shi ne ya shi ne haka a ran ba sharadi suke da matar ba sharadi suke da wani yasa ba ya yi auren ne don mu zai zama a garin da ba a wuri ba shi ke zai zama da matar da kai zai yi kuma da su da zai da ni da kake gida da su da ina da mu da idan wannan za su kai rasuwa amma ya ce da yin aure daga nan zuwa wata kaza bai yadda da haka ya zama da da lokacin ya ci gaba sai ya ce ya fice sama kawai auren ya mutu domin last wannan auren da ba shi ne dama wata kaza ne da ya yi shi da ya yi da aure ya mutu ko wani shira ba ta ne amma idan an yi aure da wata manufa a zuci cewa an yi aure da ne zuwa lokaci kaza shi kenan amma kai a bayyana shi kar ya zama sharafi a aure Allah ya yi shi. Allah ya yi shi. Amin. Amin.